أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومنا لاربا 16 ga watan Muharram to wai watan Muharram za mu sami shi alif da kuma za mu sami shi ba kaman zaidu ne zaka ce mishi az-zaidu ko ka samu shi ba za ta yi amfani ba to muharram muharram ma'arifa ne wannan shi ma'arifa ne shekara ta 1443 wanda ke yayi daidai da shekara ta yayi daidai da 25 ga watan August shekara ta 2021 da izinin Allah zamu ci gaba da wannan karatu na Annazmul Habir kuma wannan shine darasi na uku insha Allah ta'ala to ina ne zamu tashi malamai baiti na 43 ko na'am muna nan muna ganin yanayin muna jin bayani akan yanayin saukan alkur'ani ko alkur'ani na da yanayin sauka guda biyu na farko tun daga allahul mahfuz ko kuma tun daga can sama har zuwa wani daki da ake ce mishi baitul izza da ke nan saman duniya ko shine yanayin sauka na farko kuma shine yanayin da waɗannan ayoyi suke nuni akai inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatul qadri شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ودل للناس بينات من الهدى والفرقان waɗannan ayoyi suna magana ne akan yanayin saukan farko sannan kuma sai yanayin sauka na biyu shine tun daga baitul izza har zuwa minal jinnati wan nas ko na mu ka'ayi wa ka'ayi nan kibbiya in ko ya duna nunin wannan musafin na wace ruwa ce ok nan nan a rubuta da nunin ko wani kuma za ga da ya'un ne suka rubuta shi kamar haka ja yau to alhamdulillah ga shi nan to bari ku za ka tura min shi kuwa wannan wani musafi ne ke nuna min nan ga shi wanda suka rubuta ka ai da ya'un kawai babu nunin to alhamdulillah kaga wannan ilimi ne alhamdulillah sannan kuma sai yanayin sauka na biyu tun daga baitul izza zuwa nan ƙasa watan zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam yanayin sauka na farko Allah ya kaddara shi ne a dunkule amma yanayin sauka na biyu kuma an saukar da shi ne a kaɗan kaɗan ga manzo sallallahu alaihi wa sallam munajjaman ko to shine malam ya ci gaba da cewa wa thaniyan munazzalun tanjima umbika anku badhilan alima wa thaniyan yanayin sauka na biyu munazzalun tanjiman shine yanayin saukansa kadan kadan shine tanjim tanjim mufarrakan bi ma'ana mufarrakan umbika anhu zan baka labari akan sa badilan ina mai watsa maka kokari wajen maka bayani aliman kuma halin zantowa ta masani ko kuma mai sani kan haka ba wai yana idiya in yana da ilimi bane a laluran baiti ne yasa ya kawo kun gani wa asluhu fi lugati tafriqu fa khudh min al kalam ma yaliku wa asluhu asalin kalmar tanjim fi luga a cikin harshen larabci shine at tafriqu rarrabawa to kaga idan an siffanta yanayin saukan alkur'ani na biyu da cewa unzila munajjaman bi ma'ana unzila mufarraqa an saukar da shi kadan kadan kadan kadan dai dai dai dai ma'ana dai dai dai ba hada ba dunkulansa ba fakhudh ma yaliku min bayani ka riki abin da ya dace daga cikin bayanai dangane da abin da ya shafi yanayin saukan alkur'ani to bayan mun ji da mun ji ayoyi guda uku wanda suke magana kan yanayin saukan alkur'ani a dunkule akwai waɗansu ayoyi kaman faɗin Allah madaukin sarki wani zallahu tanzila wani zallahu tanzila yana tana ɗaya daga cikin ayoyin da ke magana akan yanayin sauka na biyu tana ɗaya daga cikin ayoyi na wani zallahu tanzila na wa ƙur'anin farakanahu litakarahu alin nasi wani zallahu tanzilan shukuran wannan yana ɗaya daga cikin tana ɗaya daga cikin ayoyin da kuma suke magana akan yanayin saukan alkur'ani yanayi na biyu ɗin sannan kuma akwai hadisai wanda hakim ya ruwaito su a cikin mustadrak kuma hadisan nan suna da inganci dukkansu suna magana ne akan yanayin saukan alkur'ani guda biyun duka imam hakim ya fitar da shi cikin mustadrak da kuma ya cika sharaɗin bukhari da muslim da isnadinsa har zuwa ga dawud bin abi hindi har zuwa ga ikrama har zuwa ga abdullah bin abbasin allah shaida da su ya ce unzilal qur'ani jumlatan wahida an saukar da alqur'ani a jumlacen sa baki ɗayan sa ila sama'i duniya zuwa ga saman duniya fi lailatul qadr cikin daren lailatul qadr kaga wannan yanayin sauka na farko kenan ko kamar yadda hadisin ke dauke da shi thumma nazala ba'da zalika thumma nuzila ba da zalika fi 20 sana ko kuma nazara da kanan kuma sai aka shiga sassaukar da shi bayan wannan yanayin saukan farkon kadan kadan kadan kadan kadan kadan kadan a cikin shekaru 20 da kanan ne sai karanta wala yatunaka bi mathalin illa jinaka bil haqqi wa asana tafsira da kuma wa qur'anan farqanahu litakarahu al nas ala mukthin wa nazzalnahu tanzila sannan kuma har ila yau akwai wani hadisin shi ma da imam hakim har ila yau ya sauka ya kawo shi shi ma dai yana da magana akan yanayin sauka alkur'ani ne yanayin sauka na biyu kusan duk dai lafazin hadisin kusan duk iri ɗaya ne insha Allah ta'ala idan muka dubiya cikin tafsira din nan zamu ga hadisan insha Allah ta'ala to malam sai ya ci gaba da cewa wa minhu ma yakunu ba'dha aya wa qad tazidu taratan fil gaya irin abin da Allah ya saukar da shi na ayoyin alkur'ani na'am to wa fi istilahi munzalun mufarraqa hasbal huduthi taratan wa muqtalqa to zai ka mana ma'anan a ma ma'ana nuzulul qur'an in an ce nuzulul qur'an istilahan technically a wajen malaman ulumul qur'an shine wa fi istilahin munazzalun mufarraka shine nuzulul qur'an mufarrakan saukar da alqur'ani kadan kadan hasbal hudusi gwargwadon ababen da ke faruwa taratan wani lokaci wa mutlaka wani lokaci kuma a sake ma'ana ma'anan nuzulul qur'an da ma'anansa a wannan karkashin wannan ilimi shine saukar da alkur'ani da Allah ya rinka yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam kadan kadan tare da kula da ababen da ke faruwa wani lokaci kuma ba wani abin da zai faru ko Allah ya kan saukar da aya ne ayoyin alkur'ani kamar da zamu ji gaba suna da yanoya guda biyu akwai ayoyin da Allah ya saukar da su babu wani dalili Allah ya saukar da su ne kawai domin ya domin ya shiryatar da bayinsa kamar ayoyin da suke dauke da kisoshi ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله to duk irin waɗannan aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha duk irin waɗannan ayoyi da ke dauke da kissoshi ko kuma ayoyi da ke magana akan tauhidi galibi ko kuma ayoyi da ke magana akan akan waɗansu hukunce hukunce za ga waɗannan ko labarin aljanna ko labarin wuta ko labarin abubuwan da suka faru da galibi Allah ya saukar da su ne babu sababi ya saukar da su ne domin ya shiryatar da bayansa domin ya karantar da mu wani abu na ilimi akwai kuma ayoyin da kafin Allah ya saukar da su sai da ya kaddar faruwan wani abu a bayan ƙasa kamar misali kasafin da aka yi masa na Aisha an mata kasabi da cewa ta yi zina sai Allah ya saukar da ayoyi guda bakwai tun daga sama yana mai barranta da ita da kubutar da ita da cewa ba ta yi zina ba mun fahimci nan ko inna ladhina ja'u bil ibki usbatun minkum la tasabu sharran lakum to waɗannan ayoyi da suka sauka tare da sababi dalilai ba su da yawa a cikin alkur'ani alhamdulillah malamai sun da dama sun yi rubuce rubuce akai akwai al-imam al-wahidi yayi rubutu akai wa minhuma yakunu ba'd aya wa qad tazidu taratan fil gaya sannan kuma wa minhu daga cikin abin da ya sauka na alkur'ani ma yakunu ba'd aya akwai abin da yakan zanto wani bangare ne na aya yakan saukar cikamakon ayan wani lokaci kuma aka saukar da shi watan wani lokaci Allah yakan saukar da wata aya amma waɗansu kalmomi nata babu sai wani lokaci a gaba kuma sai ga saukar da cikamakon waɗannan kalmomi ɗin wanda su ne cikon ayan sai a ɗauko a haɗa wakar ta ziru tare ta wani lokaci kuma yakan ƙara akan wani yanki na aya filgaya bisa ga matuƙa mun sun kawo misali da faɗin Allah madaukin sarki la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi hadde zuwa inda Allah ce ghairu ulil darari a ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim to ghairu ulil darari nan malamai sun ce ita nan ghairu ulil darari ita ba a saukar da ita ba kun gane sai daga baya ne aka saukar da ita bayan an saukar da la yasawil qa'iduna minal mu'minina hadde zuwa dai karken ayan banda gairu ulul darari sai ga abdullahi bin a ayar Allah na magana ne akan na jin hadisin musulmi ko kuma hadisin yana ne cikin hadisi wanda ke ingantacce abdullahi bin ummi maktum masu annabi sallallahu alaihi wasallam an sauka mishi da aya tana nuna cewa mujahidai da suka fita suka yi jihadi da dukiyarsu da da kawunansu suna da fifiko na daraja akan mummunan da basu fita ba sai ga abdullahi bin umar maktum ya zo yana kamar nuna damuwansa an fifita mummunai waɗanda suka je suka yi jihadi da dukiyansu da kuma kawunansu to amma su ga su ma'abuta lalura ne an ce ba kawo su ba jiki to shine sai Allah kuma sai ya saukar da gaira uli darar ko kuma gaira uli darar min banda masu banda masu lalura kun bance nan ko to wacan nan ayar malamai sun kawo misalin misali da ita akan cewa tana cikin ayoyin da aka saukar da ita ba dukanta ba daga baya ne aka saukar da cikamakon wajen nan aya din mun banci wannan ko to wa min kuma ya kuni ba da aya wa kanta zuri taratun filgaya wa rubba ma bi suratin tamama wani lokaci kuma akan saukar da sura cikakkiyanta kamar suratul ma'ida an saukar da ita ne cikakkiyanta ko da ke hadisin da'ifi ne tare da ita akwai mala'iku dubu saba'in suna tasbihi haka suka rako mala'ika jibrilu shi na ke cewa suratul an'ami ko to shukran suratul an'ami haka yake akwai mala'iku dubu saba'in wa in kana mala'in malamai suna cewa hadisin da'ifi ne kal fatiha ta kamar suratul fatiha suratul fatiha kamar da imamu suyudi ya kawo a cikin al-itikan akwai maganganu uku wani sun ce an saukar da ita ne kacokunta a garin makka wasu kuma suka ce a madina wasu kuma suka ce a'a tana da sauka ne yanayi guda biyu yanayin farko a maka yanayin farko rabin farko a maka rabin farko kuma rabin karke kuma a garin madina to amma zan ce mafi inganci a ina ne aka fara sallah a makka to ita suratul fatiha makiya ce don babu sallan da aka yi a musulunci babu fatiha Allah ka samu dace wal tasma'il kalama to ka saurari maganar da malamai suka faɗa na daga cikin surorin da aka saukar da su ga baki ɗayansu akwai suratul kautsar shi yasa ce fil kautsarin nasr kadhakan nasi wa fil falak in kunta zamirasi na daga cikin surorin da aka saukar da su ga baki ɗayansu akwai suratul kautsar da suratul nasr da kuma suratul nasi da kuma suratul falak in kunta zamirasin idan ka kasance ma'abucin khibra khibra ma'abucin kwakwalwa mai fahimta shine miras walmursalati akwai suratul mursalati wa lam yakun da suratul lam yakun bayyana kenan ko da tabbat da to za tabbata da haka suyuti imam suyuti ya kawo wannan bayani waɗannan surun an saukar da su ne gabaki da yansu haka za wa sabbat haka ne ko na'am haka nan kuma ya tabbatar wa hukmu huttan jimu ma aqulu wa hikmatu tanjini ma aqulu liyathbuta an-nabi wa rasulu to ka ce menene hikimar ubangiji Allah na saukar da alkur'ani kadan kadan ga manzo sallallahu alaihi wasallam alhanin yanayin saukan farko a dunkule ne amma yanayin saukan nabi kuma kadan kadan to Allah ya saukar da alkur'ani kadan kadan wa in kana shine mafi sanin hikimar sa amma malamai sun yi harsashe irin abin da suka sakamakon abin da suka iya fahimta daga ayoyin sun ce daga ciki saboda encouragement ne ma'ana Allah ya karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zan baku misali ko kai ne yanzu ka zo makaranta yau aka karanta maka tafsir fil ilmul qur'an din nan gabaki ɗaya tun daga farko har karke duk ayo dina karance maka ita zaka ji karfin zuwa gobe zaka ce to ai karatun ma da za a yi min gobe da yi min yau ko to ka gani to Allah cikin hikimansa sai yana saukar mu da sai yana saukar mu da alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kadan kadan kadan kadan kadan domin ya rinka samu mene karfin gwiwa gobe eh za ma saukar mishi da wani sai ya kara himmatuwa jibi ma haka har haka karman sa kammala saukar mishi da alqur'ani shine wa hikimatu tanjimi hikimar Allah na saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan ma a ƙulu shine abin da zan faɗo maka li yathbutan nabiyyu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ƙarfin gwiwa ne wurin rasulu kuma shine manzo sallallahu alaihi wasallam wa yashul al hifzu ala al ibada sannan kuma haddace alkur'ani ya zanto ya ya zanto ya zama mai sauki ga bayan Allah sahabbai watan domin a ba su dama su haddace alkurani ko saboda kun ga sukan tafi kasuwanci a lokacin nan kasuwancin nan sai mutum ya tafiya kamar da kana zuwa ingila a ƙasa fa ko a kan ragumi yanzu in yaje dawo ya ga alkurani shirin gaba kidansu gashi zai samu dama haddace shi a'a idan ya tafi an ya je dawo an saukar da ɗan ayoyi guda biyar ya haddace gata ya sake tafiya ya dawo ya an saukar da wani sai ya sake haddacewa wa fahimu sannan kuma Allah ya saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan domin sabai su sami fahimtarsa li kaunihi kazzadi saboda alkur'ani ya zama kaman guziri ne domin za ka yi amfani da shi ka samu hujjoji na bautan Allah za ka yi amfani da shi ka samu hujjojin da za ka kafa a kan kafarai dalilu na bi suratul furqani dalilinmu da muka ce Allah ya saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan domin ya ƙarfafa gwiwar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin suratul furqan da kanshi Allah ya ce mene kadhalika wa qala alladhina kafaru laula unzila lil qur'an jumlatun wahida Allah ya ce kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila wa suratul a'la sannan kuma hujjan da muka kawo akan cewa don su samu saukin haddace shi kada manta da kanshi Allah ya ce a cikin suratul a'la sanukuri uka addalilin thani wannan shine hujjar mu na biyu abinda Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah ya bamu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ai